أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي baka muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake sada mu a wannan majalisi namu mai albarka na karanta littafin umdatul ahkam na al'allama al-hafiz abdul ghani bin abdul wahid al-maqdisi al-hanbali rahimahullahu ta'ala a wannan rana ta sundu yau muna bakwai ga watan muharram 1446 hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya yi daidai da sha uku ga watan bakwai 2024 miladiya muna fata allah ya mana muwafaka kuma wannan shine darasinmu na arba'in da hudu a cikin wannan littafi mai albarka muna cikin kitabu sala darasi wanda ya gabata wato mun fara babu du'a'i ba'da tashaqqudil akhir baban da ke bayani akan addu'o'in da za a yi bayan tahiya ta ƙarshe wato kamar da muka sani cewa idan mutum ya yi tahiya ya salatu manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama to manzo ya yi umarni cewa fal ya takhayyar min al mas'alati ma sha'a mutum ya zaba daga cikin addu'o'i abin da yake so yi kenan bayan tahiya kafin sallama wannan wuri ne na yin addu'o'i to kamar da muka faɗa cewa falya ta khayyar minal mas'alati ma sha'a malamai sun ce in ma ya kasance kenan addu'o'in da za ka yi a wannan wuri ya kasance addu'o'i ne ma'asurai daga manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma yake yin sa a wurin ina ta gani kenan ka zaba a cikin addu'o'in da manzo yake yi bayan tahiya sai ka zaba ka yi wannan shi ne huska na farko kuma ka ce wannan shi ya fi ina ta fahimta bayan shi ka zaɓi addu'o'i wanda suka zo daga manzo sallallahu sallama amma ba a wannan wurin bai yi su shi ne na biyu martaba ta biyu kenan martaba ta uku shi ne ka yi addu'a ka kai taka da larabcinka ko da kazanka wanda sai ce martaba ta uku kuma ta ƙarshe da haka kenan wannan jumlan cewa faliya ta khayyar milal masalati ma sha ya kunshi waɗannan guda uku amma wanda ya fi kaimi wanda shi ya a wurin ina ta gane to shi wannan baban yana gaya mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan tahiya to gashi irin addu'o'in da yayi to sai ka zaba a cikin su to mun ga addu'a ta farko da manzo sallallahu alaihi wasallama yake yi hadisin abi huraira da tabbata gare shi annabi yana irin wannan addu'a Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal kaga da ta gabata ko to sai addu'a ta biyu wanda yake bayan tahiya ita ce kuma karatunmu na yau male ce alhadisu tasi wa ashar ba'adal mi'a hadisi na goma sha tara mana ɗari da goma sha tara kenan an abdullahi bin amur bin al'as an abi an abi bakrin siddiqi radiyallahu anhum أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم a hadisin abi huraira a hadisin abdullahi dan amr dan as shi kuma ya rawaita daga abi bakirin siddiqi radiyallahu anhu yake cewa annahu qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lalle shi abubakar ya dala tabbata a gare shi ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama allimni du'a'an ya manzan Allah ka sanar da ni wata addu'a ta musamman addu'u bihi fi salati wanda wannan addu'ar zan rika roƙon Allah da ita a cikin sallata ƙala manzo sallallahu sai ce mishi kul ka ce Allahumma inni zalamtu nafsi ya Allah lalle ni na zalunci kaina zulman katira zalunci mai yawa wala yaghfiru dhunuba illa ant kuma cewa ya Allah ai babu mai gafarta zunubi sai kai faghfirli Allah ka gafarta mini maghfiratan min indik gafara wadda take ta musamman daga wajenka warhamni Allah ka shi kaina ka tausaya mini innaka antal ghafurur rahim lalle kai Allah mai gafara ne lalle Allah kai mai jin kai ne to wannan shine ma'anan addu'ar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya shiryar da wato abubakar yarda Allah ta tabbata a gare shi a irin ababen da za mu fa'idantu da su a cikin wannan hadisi abu na farko shine mustahabbancin yin wannan addu'ar a cikin sallah ina wata gani mana mutum an so ka yi ta kadda ka yi sallah ba ka yi ta ba saboda ka kalli abubakar ne ya roƙi manzo ka kalli irin soyayya da yake mishi duk a cikin sahabbai babu wanda manzo yake so kamar wa kamar abubakar don wani ya tambaye shi ya ce manzo salawa ka yi so sai ce aisha ya ce a ba cikin mata ba ya ce babanta to wannan baban ko kowa na wannan abubakar din wanda yake shine wazirin shi na farko wani makusancin shi shi ne ce manzan Allah a koya mini wata addu'a wani zan rika yi a sallah sai aka koya mishi wani addu'a kaga wannan musabbancin ta yayi ƙarfi ta yadda mutum ya kamata ce in yi sallah to ya karanta ta wannan ita ce fa'ida ta farko da aka mustahabbi ne an so a yi ta cikin sallah a fa'ida ta biyu a cikin wannan hadisin wato kyawun wato dacewar wannan addu'ar ta yadda gaɓoɓinta sun dace da juna kuma ta ƙumshi sabubba na yadda za a karɓi addu'ar bawa kamar yadda imamu as-sana'ani yake cewa wala ya fa husnu hada tarti fi du'a wato kyawun wannan jerin kalmomin a cikin wannan addu'an baya ɓoyuwa da duk mutumin da ya karanta addu'ar ya kalli yadda aka jero ta to wannan ta kai matuka wajen kyawu fa innahu qaddama nida'ar rabbi wasti'anatahu kaga mai addu'ar kaga ai ya gabatar da kiran Allah yana daga cikin ma'ana sababi na karbar addu'a addu'a ta umshi ya rab ta umshi kalmar rab ya Allah ko Allahumma mana me mana Allahumma kamar ka ce ya rabbu ne ka ce ya Allah shine Allahumma to wannan addu'ar ta kunshi wannan kuma wasti'anatihi a ciki ta akwai ma'anar neman agajin Allah da neman taimakon Allah a ciki sun mali itirafu bizdam sa'annan bayan wannan hurici da zunubi ko Allahumma inni walamtu nafsi zulman kasira ya Allah na zalunci kai na zalunci mai yawa ka kai itirafi da kanka cewa kai mai ne kai mai laifi to Allah mana arhamur rahimina ka zo mishi da irin wannan kaga ai kai da za ka raba maka ai ko anan ka je wajen alƙali in dai baka ba shari'a wahala ba to ana sassauta maka ko ba ka bane daga an zo zuci ga ce wallahi ne ne laihin nan kaza kaza kaza ne to za ga hukuncin ya zo da dama amma ka ce ni ban yi baka yi ta tirjiya daga aka kawo hujjoji a kama ka to sai ake maka mummunan hukunci inda za a ce za baka shekara biyu sai a baka wata hudu ko biyar saboda ka itirafi da mi da laifinka to yin itirafin wannan yana sa kira Allah ta'ala ya karbi addu'ar bawa da haka kenan sa'annan bayan roƙon Allah da neman agajin shi sai yin hurici da zunubi cewa lalle ne mai laifi ne mare ce wali itirafu bihi aqrabu ila mahawihi mutum yayi itirafi da laifin shi wannan yafi kusa da mi agoge mishi laifin kamar da muka faɗa ثم الإقرار بالتوحيد لله sannan kuma tabbatarwa da Allah kadaitaka ko inni zalamtu nafsi zulman kaseeran wa la yaghfiru dhunuba illa anta ba mai gafarta zunubi sai kai ya Allah kai ɗaya ne mai wannan banda ke ba mai yin wannan an gane ko wa hasara قضاء هذه الهاجة وهي غفران الذنب عليه وقصر الطلب عليه أقرب إلى الإجابة معناك ك iyakance biyan bukatar mana wannan bukatar wace bukata ce ana neman gafara ko ka iyakance ta ce ga Allah abinda nake so kuma wato ka takaita abin da kake nema wannan yana kaiwa zuwa gami a karbi wannan abin da kake nema malice summa su'alu gufrani zunubi war rahmati sanan bayan wannan mana na ga muke na irin abubuwan da addu'a ta kumsa irin na kaye na jirin abubuwan da ta zo da shi sanan tambayan gafarar zunubi sanan neman rahamar Allah malice allati la yakhruju fiha shay'un min umuri dunya wal akhirah duk duniya da lahira ba su wuce tsakankanin ba gafar zunubi shirkan Allah duk abinda mutum ke bukata baya huta daga cikin wannan kaga kamar mutum ya nemi alkhairin duniya da lahira ne summal khatam sanan sai ya rufe wannan addu'an mana summal khatam li hada du'a bi hadain al ismayn sanan sai ya rufe wannan addu'ar da waɗannan sunaye guda biyu na Allah al-ghafur ar-rahim kaga ai sun dace da abin da aka ruka ko faghfirli ma'ana gafur kenan warhamni rahim kenan ina ta an an an gane da haka dai imamu sanani wannan kauli shi ne wanda yace ma'ana wannan addu'ar ta kunshi waɗannan abubuwa da haka addu'a ce wanda take ta kai matuka kuma ai ma idan muka dibi waye ya karantar da ita ai babu zancen ma har ta halilin kyawun ta ba kyawun ma ya wuce kyawun sunan zala salama shi ne karantar da abubakar radiyallahu anhu bai karantar da wannan al'umma a fa'ida ta uku cewa ya kamata ga dukkan mai yin addu'a yayin da ya tashi yin addu'a to ya buɗe wannan addu'ar tashi da ya yi hurici da cewa shi gajiyayye ne kashashe ne ma'ana yin yawan zalimtan kan shi da aka babu wani ɗan adam da yake huta daga cikin wannan ajizanci kashi zalunci duk gabaɗe kowa yana ciki inda na adam to kai hurci ka bude addu'a ka da wannan ka nuna ma Allah cewa kai ba kowa bane kai mai laifi ne kai mai zunubi ne a gafarta maka sannan mutum sai ya biyo bayan wannan da yaban Allah subhanahu wata'ala na nuna cewa Allah mai ruwan falala ne Allah mai gafara ne Allah mai jin kai ne Allah ne yake iya babu wanda isa sai shi to sai ka biyo da wannan kalmomin sannan sai ka gabatar da addu'arka sannan sai ka rufe wannan addu'ar da abin da ya dace da abin da ka roka daga cikin sunayen Allah da sifofin shi sai ka zaɓo sifofi da sunaye waɗanda suka dace da abin da ka roka sai ka rufe wannan addu'a to haka ake so idan mutum zai gabatar da addu'a ne ina wata gani a fa'ida ta hudu a cikin wannan hadisin wannan hadisin yana nuna mana fikihun abubakar siddiq ta yadda ya san cewa sallah wani bagire ne na karɓar addu'a sallah wuri ne na karɓar addu'a ina wata gani saboda ya addu'o'i ne duka a cikin azkar ne da adiya a cikin sallah na haka sai ya nema daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zaba mishi addu'ar da ta dace a cikin sallah kaga wannan ya kunce mu Allah saka mishi da alkhairi kowan mu yana san haka mun san cewa sallah wuri ne na karba addu'a wuri ne na yin addu'a to ci addu'a ta hi kaga sai wakilce mu ya roƙi manzo mu wannan addu'a ya kamata mu yi a sallah sai manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ga ya mishi kana ya nuna maka tawadu'un shi da kuma wato komi suna maida shi zuwa ga nasarar salama kuma duk abin da ya huto daga gare shi to ya yi na kowa an gane ko ganganci ne mun karka wani kirkire-kirkire kawai ka tsaya cikin abin da annabi salama ya zo da shi ko ya karantar da shi a fa'ida ta biyar a cikin wannan hadisin malam al-imam ibnu daqiq al-eid ibnu daqiq al-eid yake cewa لعل الأولى أن يكون موطن هذا الدعاء في السجود أو بعد التشهد مال ابن دقيقة إيد yace ta yi abin da ya fi kaga a cikin sallah ya ce mishi ko to sallah a ina ibn da kike ke cewa abin da ya fi wannan addu'ar a sa ta a cikin sujada ko a sa ta bayan tahiya sai ce fa innahuma mawdi'ani ladani umirna fihi ma bidu'a domin su waɗannan wurare guda biyu da bayan tahiyya da cikin sujada wurare ne guda biyu wanda an umarce mu mai addu'a a wurin yace fa qala alaihi salam manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa amma sujud fajtahidu fihi du'a kaga sujada manzo ce kaga sujada ku yawaita ku kai makura ku kai matuƙa wajen yin addu'o'i a cikin shi kenan kaga sujada wajen menene wajen addu'a ne da umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam to wannan addu'ar da aka karantar da Abubakar manzo sallallahu alaihi wasallam ya karantar da wannan al'umman to ayi ta anan wa qala fi at-tashahhud annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da tahiyya yace a wal yatakhayyar ba'da dhalika min al-mas'alati ay addu'a ma sha hadisin ya gabata darasin da ya gabata ko kenan mutum ya zaba kenan bancin kayi tahiyya kayi salatu manzo sallallahu alaihi wasallam to sai ka zabi abinda kake so na addu'o'i kenan ko kai asujada ko kai aimi bayan tahiyya bayan salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa zakara al-fakihani maulam fakihani yake cewa annal aula al-jam bainahuma abinda yafi mutum ya hada biyu kai asujada kuma kai aimi a bayan tahiya kashin sallama a sai fa'ida ta uku ta ƙarshe a cikin wannan hadisi faɗa shi cewa wala ya rufiru zunuba illa anta babu gafarta zunubi sai kai Allah a cikin addu'ar ko? yau da kai kil'idi yake cewa wannan ishara ne akan cewa neman gafara a wajen Allah wato ana neman shi ne tafaddulan don neman falala neman ƙarin mana Allah ta'ala ya maka baiwa domin ya ce babu wani aiki kyakkyawan da yake hukumta haka duk bawan ka tashi neman gafara kanka ce sai na yi aiki kaza a inal hasanatu yuzhibuna sayyi'at wannan wani abu ne daban aiki managarta suna cinye ayyuka marasa kyau an gane ko suna cinye zunubai to amma Allah ya gafarta maka babu wani aikin da za a ce wannan shine kawai neman gafara ko kuma yin gafaran wani baiwa ne daga Allah ka nema ko ka aiki ko ka aiki ba ko Allah gafarta mini sai ya gafarta maka ina ta gani kuma wannan cewa ita gafarar ba mai yin ta sewa sai Allah kenan kuskure da mutum da ganin cewa wani yana iya gafarta mishi duk mutumin da ya kai shi ma ya dai nema a gafarta mishi ba mai gafarta zunubai sai Allah ta'ala to wani shine a abubuwan da shi wannan hadisi yake dauke da shi mala ce al'adisul 20 ba'adal mi'a hadisi na 120 an aisha ta radiyallahu anha qalat ma salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي a hadisi na 120 hadisin ummuna aisha yadda Allah ta tabbata a gare ta tace ma salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama salatan ai da dai annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi ba wata salla ba'da an nazalat alaihi bayan wato ya sabka a gare shi idza jaa nasrullahi wal fath kenan tun lokacin da idza jaa ta sabko to bai taba yin wata salla ba to face sai ya faɗi wannan addu'ar da zamu yi domin ita idza jaa nasrullahi wal fath ta sabko ne wato gab da rasuwar manzo sallallahu alaihi wa sallama wato ita wannan surar ta sauka ne kamar tana sanar da annabi sallallahu alaihi wasallama yanzu mana mai shi ya cika kina komi ya kammala to yanzu kina duk aikin aka yi shi to akan so na bawa daga ƙarshe ya nemi gafarar Allah da kuma yin kan Allah to shi na nasarar salama bayan wannan sura ta sabka to da ɗai bai taɓa wata sallah ba illa ya ƙunu fiha face shi annabi sallallahu salama yakan faɗa a cikin ita sallar subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli subhanaka allahumma rabbana kenan tsarki ya tabbata kenan a gare ka ya kai ubangiji kuma bi hamdika mana da godiya a gare ka Allahumma ghafirli Allah ka gafarta mini wa fi lafzin a wani lafazi kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yuksiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi annabi sallallahu alaihi ya kasance yakan yawaita fadan haka a ruku'i kuma a sujada kina wannan addu'ar ana yin ta a ruku'i kuma ana yin ta a sujada an gane ko duk da cewa ko hadisin da suka gabata وأما الركوع فعظموا فيه ربكم وأما السجود فاجتهدوا فيه الدعاء فقمن أن يستجاب لكم وتقرب ركوعي كو جنو مع الله ذا أشكي ركوعي باب الدعاء سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم to amma a sujada fa in kai subhana rabbil ala sai ka ce allahumma ghfirli allahumma kaza allahumma kaza kana ga ana ana addu'a to amma wannan addu'ar kasancewar ta zo daga manzon sallallahu alaihi yana yin ta duk da cewa cikin ta akwai addu'a ba ma'ana zikirin bane kadai akwai addu'a a ciki kuma wannan ya zo ne gab da rasul annabi sallallahu alaihi wasallam kina ga wannan ya an shar'anta shi a cikin addu'a ma ana saboda mai sanar wannan sallallahu alaihi wasallam wato yayi shi kenan yuksiru an ya kula fi ruku'ihi wa sujudihi manzo yana yawaita fada a cikin ruku'in shi da sujada shi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfir kenan subhanaka allahumma sarki ya tabbata a gare ka ya ubangiji rabbana ubangijin mu wa bihamdika kuma da godiyarka allahumma ghfir li allah ka gafarta mini a wani wuri na cewa ya ta'awwalu hadhihi sura manzo sallama kaman yana aikata abinda aka umarce shi ne a cikin surar ko ta idan ja'a nasrullahi wal fath idan mana nasarar Allah cin nasara daga Allah ta zo da budi shine fatahu makka wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja kaga mutane suna shiga addinin Allah rututu ba tare da an yake su ba wafad wafad suna ta zawa wato tawaga tawaga ana shiga addinin Allah to fasabbi bihamdi rabbika kai tasbihi da goje ma ubangijinka shine subhanakallahumma rabbana wastaghfirhu allahumma ghfirli innahu kana tawwaba lalle shi Allah mai yawan karbar tuba ne kaga umarnin da aka mishi a wannan surar ita ce ya dauko yake aikatawa a cikin a wannan addu'a kenan fasabbih bihamdi rabbika subhanaka allahumma rabbana wastaghfirhu allahumma ghfirli ina ta gani na'am a sai hukumce hukumce wanda za a yi istinbadin su a cikin wannan hadisi abu na farko mustahabbancin yawaita wannan addu'ar a ruku'i da sujada sadaka ce yukusi ruko to ka yawaita subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli kai a ruku'i kai a sujada fa'ida ta biyu shine cewa mutum ya cika ibadodin shi musamman sallah da yin istighfari don mutum ya riski irin tawaya da ya afku a cikin wannan ibada ta shi ana gani kenan wannan mala ya ɗauka cewa gaba ɗayan wato risala da manzo sallallahu alaihi wasallam mai sokin da yazo da ita a yanzu karshe ne ko kaga to yanzu shikenan komai ya kammala yanzu ka je kai ta istighfari kana mi kana godiya ga Allah to shi ma ne yake cewa anan za a gano cewa shine mutum ya cika duk wata ibada musamman sallah to ka cika ta da istighfari saboda ka riski irin abubuwan da ya abku a cikinta na tawaya an gane ko kai tare da baka cire goma ba duk ibada za ka yi sallah ce azumi ne menene sai an samu wani dan gibi wanda bai mami bai cika ba to a ƙarshe ba da ka ce Allah gafarta mini kaga kana so a cike wannan gibin kenan fa'ida ta uku wato malike cewa mafi kyawun abinda mutum zai yi tawassuli da shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a wajen kafar addu'a shi ne ka ambaci ababe na godiya ga Allah Muhammad ka ambaci ababe na godiya ga Allah da kuma tsarkake Allah da dukkan wata tawaya ko wani aibi su za ka fara gabatarwa ka yi tawassuli da su wajen mai neman bukatunka an gane ko? kenan ka godewa Allah sannan mi ka tsarkake Allah da dukkan wata tawaya sannan mi ka gabatar da bukatarka to a ma ana so cewa idan kai yabo ga Allah to ana so ka biyo da salatin manzo sallallahu alaihi wasallam sannan sai bukata an gane ko akwai a tarkin da suka nuna haka fa'ida ta hudu cewa duk mutumin da yake bauta da waɗannan abubuwan guda biyu duk in za ka gabatar da bauta ko addu'a ko kaza to za ka gabatar da yaban Allah kuma da tsarkake Allah to wannan kamar mutum yana ƙoƙarin wato kiyaye ibada shi ce naka ya kamata mutum kadda ya lamunta da cewa ba zai samu tuntuɓe ko tawaya ba a cikin aikin shi da haka idan ka kula da waɗannan ta waɗannan za su sa ayyukanka su cika bi izinin layi fa'ida ta biyar hadisin yana nuna mana falalan istighfari kuma ana neman bawa ya yi shi a kowane hali ya wannan an ambata ne a cikin sallah amma shi istighfari ana bukatar shi a kowane lokaci kai ta yin shi fa'ida ta shidda malike cewa zakara shekul islam ibn taimiya shekul islam ibn taimiya ya ambata cewa annal mashhura anil imami ahmad abinda yake ya shahara daga imamu ahmad annahu la yad'u fi salati illa bil adiyatil ma'sura cewa mai sallah bai kamata ba ya yi addu'a a cikin sallar tashi face sai addu'o'in da aka samo su daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake a rukun shi zaka wanda yake a sujada shi zaka wanda zaka yi bayan tahiyya waɗannan wanda aka zano yayye koyar su zaka yi wannan shine mazhabarwa Ahmad bin Hanbal an gane ko yake cewa wa sarafa at-takhyir fi qawlihi summa liyakhtar min ad-du'a ma sha'a ila an yakhtara min al-ad'iyati allati waradat fi al-khabar yana shi Ahmad bin Hanbal ya juya wannan umarnin da aka macewa ka zaben sai ya sarrafa wannan zaben zuwa ga a cikin irin abubuwan da suka zo a cikin hadisai kenan zaɓi na harko wanda muka faɗa wanda ce muka ce shi ne mafi a'ala ko wanda za ka yi to shi ya ga cewa mana wanda na harkon ba ka da yancin ka yi zaɓi na biyu ko zaɓi na uku mun ce zaɓi na harko dama ka yi kowace addu'a annabi sallallahu alaihi ya yi ta a wurin ta ko na biyu ka yi addu'o'i wanda suka zo da gare shi amma ba wanda aka samu yana a wurin ba na uku ka yi taka to shi ahmad bin hanbal yana ga cewa a rahimahullahu ba ka da zaɓin da aka baka a cikin na manzan ne da yake yi a wurin su ne za ka zaɓa an fahimta malai ce kenan wahina kenan ibn taymiya ke cewa wahina izini kenan yanzu a wannan lokacin fa du'aul mustahabbu huwa du'aul mashru' domin addu'ar da aka soke nan mutum ita ce addu'ar da aka shar'anta amma idza da'a bi du'ain lam ya'lam annahu mustahab idan mutum ya addu'a da wata addu'a da bai san cewa an so a yi ta aw alima annahu ja'izun ghairu mustahab ko ya san cewa halaka ne ayi wannan addu'a amma ba a so yin ta ba ma ba mustahabi bace fa innahu la tubtilu salatuhu sallar shi ba ta baci bizalika da wannan yace wa qad hasala mithla hada من بعد الصحابة في أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليهم an samu waɗansu daga sabon sun yi addu'ar tasu wani zuwa salam bai musu inkari ba yana da ka in kai sallar ta yi an gane ko? na sai fa'ida ta biyu ita ma dai ƙala shekul islam ibn taimiyya rahimahullah shekul islam ibn taimiyya Allah ji ganshi da gafara yake cewa wa amma du'aul imami wal ma'amumina jami'an aqiba salati falam yunqal hada anin nabi sallallahu alaihi wa sallama annahu yaf'aluhu fi aqabi salawati al maktubati kama kana yaf'alu al azkaru al ma'sura anhu ibnu taymiya yake cewa amma kaga addu'a ta liman kenan du'a'ul imam addu'ar liman bayan sallah wal ma'amumina da mamu jami'an su yi jami'i irin wanda ake yi ya ce aqibar salawati ƙarshen sallah falam yun kalhaza ne nabi sallallahu alaihi wasallam ai wannan ba a ciro shi ba a samo shi ba ga nabi sallallahu alaihi wasallam an gani kenan ba a ciro daga manzo sallallahu alaihi wasallam annahu yaf'aluhu cewa yana yin shi fi aqabi salawati maktubati a ƙarshen salloli na farilla kama kana yafalu al-azkar kama yadda yake yin zikirrika al-ma'suratu an wanda aka samu daga gare shi ta da sai sun zo ko cewa daga yayi sallama ga abin da yake yi ga abin da yake yi da sauransu duk in ka dauki wani littafi zaka cewa in yayi sallama ga abubuwan da yake yi kaga wannan ai an samu daga gare shi to yadda aka samu waɗannan azkar din ba a samu ba cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran mamu suna haɗuwa suna yin jami'in addu'a an gane ko malai kenan ibn taymiya yake cewa man istahabbahu min al-ulama'i al-muta'akhirina fi adbari salawati wanda yace an so ya mustahabbantar da yin wannan kin daga cikin malamai na ƙarshe a ƙarshen salloli na farilla ya ce falai sama a fi dalika sunna ba su da wani hadisi akan wannan kawai yi ne ake an gane ko kuma kamar ka'ida da kullum muke faɗa cewa duk in ka ga wani abin da aka ƙirƙiro to ya kashe mi wani abin da nasarar salama ya yi duk bida ya ta kashe sunna kowa kama kaga abin da wanzu salama ga abin da aka samu yake yi azkar ma'asura mashru'a to idan aka bar aka zuwa ke jami'in sallar addu'a to an kashe sunna wannan ya haramun ne ku kashe sunna ku raya bid'a wannan haramun ne kina da haka duk wanda yace ayi wannan babu wani dalili a tare da shi mala ce illa mujarradu kaunu du'a'i mashru'an kawai abin da yake da cewa ita addu'a kawai an sharanta ta a addini an sharanta addu'a ko ba a sharanta ba an sharanta ta gwada yi mana dalili ne am to an ce a yi shanin an fahimta ko kenan wa huwa aqibus salawat yakunu aqrab ila al-ijaba kuma ita wannan addu'ar a ƙarshen salloli ta fi kusa zuwa ga a karɓa malaka wa hazal ladhi zakaruhu wannan abin da suka ambata kadi tabarahu shari'u haƙiƙa Allah da manzo Allah sun yi la'akari ga wannan fi sulbi salati a cikin sallar ne ake zanci an gane ko duk inda kaji an ce addu'a bayan sallah to wala ne in ka sallamce bawa in ka kare tahiya kai salatin manzo sallallahu alaihi wasallama to kare wannan kahin sallama shine aqima sala shine wannan dubur salatin da ake yi an bayyana ba in kai sallama ba kawai daga kai sallama to yanzu an kare kawai azkar ne za a yi an fahimta kenan wanda suka ga cewa tunda an shar'anta mana addu'a a shar'ance kuma ga sai kuma sai ga cewa to yanzu karshen sallah ya kare wata ibada mai kyau ce to sai ga cewa to a yi ta anan ta yi kusa da ta karbu alhali kuma shari'a inda ta sa wannan addu'a a cikin sallah ne ba wajen sallah ba da haka fa du'a fi akhiriha yin addu'a a karshen sallah qabla al-khuruj minha kafin kai sallama ka fita daga sallan mashru'un wannan an shar'anta masnunun kuma an sunnanta shi bis sunnatil mutawatira da sunnoni wanda suka zo da manzo daga manzo sallallahu alaihi wa sallam masu yawan gaske wa bi ittifaqil muslimina kuma da haduwan musulmai ga baki daya an san cewa wal musalli duk mutumin da yake sallah yunaji rabbahu yakan gana wani da ubangiji shi ko ba ka ba kaga faddu'a'u hina idhin munasibun li halihi kaga lokacin da kake ganawa da Allah ka roƙe shi ko kaga wani lokacin da yake dacewa a halin da kake ciki lokacin da kake ganawa da Allah ne zaka roƙe shi ko ko in aka yanke igiyar mana kun gama ganawa kuma ne ka roƙe shi ina ta gane kenan duk da cewa Allah subhanahu wataala ba duk lokacin da ya roƙe shi Allah yana ji kuma Allah zai karba to amma yaushe ne yake cancanta ka roƙe shi lokacin da kuke munajati kai da shi yaushe kuke munajati da Allah lokacin da kake cikin sallah malai ce amma idan sarrafa ilan nasi amma bancin mutum yayi sallama ya juya zuwa ga mutane falaysa mawtinu munajatin lahu wa du'a daga lokacin ba lokacin gana da Allah bane kuma ba lokacin addu'a bane wa inna ma huwa mawtinu zikrin lahu wa sana'in alayhi wannan wurin kawai wurin ambatan Allah ne da yaban Allah subhanahu wata'ala to wannan shine dai mulakhasin abinda malam ibnu taymiya faɗa akan mi addu'a saboda muna zance ne akan addu'o'i da ake yi bayan mi bayan tahiyya ko wasu ce kenan ayi bayan sallama amma ina ne da shari'a ta faɗa kayan ayi sallama ne malam ce fa'idatun ukhra hallau dai wata fa'idar daban yace idan muka gina zancen makan cewa rashin halaccin yin addu'a bayan sallama daga sallako wani shi abin da ke sunna shi ne tabbata bayan sallama daga salla ta farilla ba wurin addu'a ba ne wurin mine ne wurin azkar ne an gane ko to idan haka ya kasance kaga zai bayyana a gare mu rashin shar'ancin daga hannaye guda biyu a wannan wurin bayan sallar farilla kenan baya halitta za ka yi azkar ɗinka kuma ka ɗaga hannu ba wurin ɗaga hannu ba ne bayan salloli wato na farilla malice amma kenan amma daga hannaye guda biyu a addu'a to yana da wuraren shi daban wanda suka zo a ciki a mana a shari'a da kuma hadisai wanda suke ingatattu wanda suke nuna cewa akwai wuraren da ake daga hannun kinan ba ko ina bane ake dagawa shekul islam da taimiyya ke cewa amma rafu'un nabi sallallahu alaihi wasallama ya daihi fi du'a'i faƙad ja'a fihi a hadisu kathira sahiha amma daga hannu ga mai addu'a to ya zo daga manzo sallallahu alaihi wasallama wurare daban-daban wanda ne sun zo daban-daban ingantattu da suke nuna cewa sallallahu alaihi wasallama yana daga hannu wato a cikin addu'a إمام وقد ذكر البخاري طائفة من أحاديث رفع اليدين عند الدعاء في كتابه الأدب المفرد إمام البخاري يا أم بشورة رد أكي لغا هنا يبو دابيو أو جن سجد أتكل لتاهيشي الأدب المفرد أنغاني هو؟ نعم kenan duk inda na salama yake daga hannu za a daga inda aka rawaito yana daga hannu inda ba a rawaito ba cewa ya yi addu'a bai daga hannu ba ka daga ba amma idan za ka yi addu'a ka haka kawai to mustahabbi ne ka daga hannu an gani domin shi daga hannun yana daga cikin sababin mai karbar addu'a malake cewa wa ƙala san'aniyu imamu san'ani yake cewa ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا زرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلا منه aiki daga gare shi cewa yana aikatawa rafa'ul yadaini fil istisqa Annabi sallallahu alaihi yana daga hannaye guda biyu lokacin da yake addu'a na mi na shayar da fari an gane ko kire idan yana son mumbari in dai na shayar da fari ne yana daga hannu amma addu'a da yake yi in dai ba na shayar da fari bane ko da samun bari ne bayan khutba to annabi ya daga hannu da haka suka ce kenan in na shayar da fari ne ka daga hannu sunna ne ka ki daga hannu ka ki dagawa ba kai sunna ba kawar sunna in kuma addu'ar ba ta shayar da fari ba ce sai ka daga hannu to kai bid'a an gane ko yawa kenan manzo sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu fil hajji haka na cikin hajji wafi gairi zalika haka nan a wurare ma daban-daban na haka dai akwai wuraren da ake daga hannu haka nan hadisin da ya zo na manzo sallallahu alaihi inna allaha yastahi an yarfa al-abdu yadayhi ilayhi fayaruddahuma kha'ibain wanda ke nuna maka mustahabbancin mi daga hannun wajen addu'a an gane ko yawa kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana jin kunya an yarfa al-abdu yadayhi bawa ya daga hannayen shi guda biyu ya kai rika cewa ya Allah ya Allah fa yaddu ma khaibain kuma Allah ya bar wannan bawan ya sabke hannayen nashi wohi ba komai a ciki Allah yana jin kunya haka me ya ma'ana haka kenan idan ka daga hannun Allah zai mi zai karba maka daga hannun menene sababi ne na karbar addu'a an gane ko kuma kamar da malamai suke faɗa wato daga hannun ana ana daga shi ne kuma in roƙo ne na Allah ka bani to haka haka za daga hannun ya kalli cikin hannun ya kalli sama an gane to amma in addu'a ce kamar na neman tsari kana ana jin tsoron wani azzalimi za a addu'a kan shi to shi wannan sun ce addu'a haka ake an gane kenan haka za a daga haka da haka dai sun yi tafsilin bayanai yadda za a yana na cikin littafin malamai sun yi bayanansu da haka dai shar'ancin daga hannaye guda biyu a wajen addu'a sun tabbata babu shakka kenan dai mai ka'ida take inda manzo sallallahu ya addu'a ya daga hannu nan sunna ne kai inda ya addu'a bai daga ba kakka daga in kuma addu'a ce budadda to wannan mustahabi ne a yi mai a daga hannu ina wata gari na a sai babi na gaba ko babu witiri ina ga insha Allah anan za mu dakata saboda muka shiga akwai tafasili da yawa akan wannan daga kenan abinda muka fara daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan kuskure Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا امورنا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم